بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin a yau za mu tashi daga kitabul istighfar قال رحمه الله كتاب الاستغفار باب الاستغفار babin da yake magana akan istighfari قال الله تعالى Allah yana cewa واستغفر لذنبك kuma ka nemi gafarar zunubanka وقال تعالى Allah yana cewa واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما kuma ka nemi gafarar Allah tabbas Allah mai yawan gafara ne mai yawan rahama.
وقال تعالى Allah yana cewa فسبح بحمد ربك واستغفره kuma ka yi tasbihi kana mai godewa Ubangijinka kuma ka nemi gafararsa.
إنه كان توابا Tabbas Allah mai yawan karɓar tuba ne.
وقال تعالى Allah yana cewa للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله "Am." والله بصير بالعباد waɗanda suka ji tsoron Allah suna da wasu aljannatu a wajen Ubangijinsu waɗanda suke eh, waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu suna masu dawwama a cikin waɗannan aljannatun sannan kuma suna da mata tsarkaka da kuma yarda daga Allah tabbas Allah yana ganin duk abin da bayi suke yi.
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا ف- وقنا عذاب النار su ne waɗanda suke cewa ya Ubangijinmu tabbas mu mun yi imani ka gafarta mana zunubanmu kuma ka nisantar da mu azabar wuta
الصابرين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار masu haƙuri masu gaskiya masu bauta ga Allah masu ciyarwa masu kuma neman gafara a wajen Allah lokacin sawa وقال تعالى Allah yana cewa ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما duk wanda ya aikata mummunan abu ko ya zalunci kansa kuma ya nemi gafara a wajen Allah to tabbas zai samu Allah maɗaukakin sarki mai yawan gafara mai yawan rahama ma'ana wanda ya aikata mummunan abu ko ya zalunci kansa sannan ya nemi gafara a wajen Allah to tabbas zai samu Allah mai yawan gafara mai yawan rahama وقال تعالى Allah yana cewa وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم Allah ba zai musu azaba ba matukar kana cikin su وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون Allah ba zai yi musu azaba ba tunda suna neman gafara.
وقال تعالى Allah yana cewa, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون da kuma waɗanda idan suka aikata mummunan aiki ko kuma suka zalunci kansu sai su tuna Allah sai su nemi gafara ga zunubansu babu kuma wanda dama yake gafarta zunubai sai Allah ba za su ci gaba da abin da suke aikatawa ba alhalin suna sani.
والآيات في الباب كثيرة معلومة ayoyin da suka zo a wannan babin suna da yawa.
وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga agar almuzani Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة tabbas nakan samu rafkana a cikin zuciyata tabbas ni ina neman gafara a wajen Allah kowanne yini sau ɗari رواه مسلم مسلم ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira Allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة tabbas ni ina neman gafara a wajen Allah kuma ina tuba zuwa gare shi a kowanne yini sama da su saba'in رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga shi abu huraira Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم na rantse da wanda rai na aiki a hannunsa inda a ce ba za ku dinga yin zunubi ba to da Allah maɗaukakin sarki ya zo da wasu mutane waɗanda za su yi zunubi ya gafarta musu waɗanda za su yi zunubi su nemi gafara ya gafarta musu ku kuma Allah ya tafiyar da ku رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi dan umar Allah ya yarda da shi yana cewa كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة yake cewa muna kirga ɗari ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin zama guda ɗaya yana cewa رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ma'ana mukan kirga annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin zama guda ɗaya ya faɗi wannan jumlar har sau ɗari rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن abu صحيح dawud da tirmidhi ne suka rawaito kuma tirmidhi ya inganta hadisin
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi dan abbas allah ya yarda da su yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا duk wanda ya lazimci istighfari to allah maɗaukakin sarki zai sanya masa mafita daga kowanne kunci ومن كل هم فرجا allah zai sanya masa yayewa daga kowanne bakin ciki ورزقه من حيث لا يحتسب allah zai azurta shi ta inda baya zato رواه أبو داود abu dawud ne ya rawaito وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo daga abdullahi dan mas'ud yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه duk wanda ya faɗi wannan addu'ar astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف za a gafarta masa zunubansa ko da ya gudu a wajen yaƙi رواه أبو داود والترمذي والحاكم وقال حديث حسن على شرط البخاري ومسلم Na'am, Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin haka nan Tirmidhi da kuma Hakim na'am وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga shaddad ɗan aus daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce سيد الاستغفار أن يقول العبد shugaban istighfari gaba ɗaya shine bawa ya ce اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت wannan shi ake kira sayyidul istighfar annabi yake cewa من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة duk wanda ya karanta wannan addu'ar a yini yana mai tabbatar da wannan addu'ar yana mai imani da ita in ya mutu a wannan yinin kafin ya yammatu to zai kasance daga cikin yan aljanna ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة wanda kuma ya faɗi wannan addu'ar da daddare yana mai imani da abin da ta ƙunsa ya mutu kafin ya wayi gari to shi ma yana cikin yan aljanna رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن ثوبان رضي الله عنه قال an karɓo daga sauban Allah ya yarda da shi yana cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya gama sallah ya kasance yana eh, yin istighfari sau uku sannan sai ya ce اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام na'am ya karanta wannan addu'a قيل للأوزاعي وهو أحد رواته كيف الاستغفار قال يقول أستغفر الله أستغفر الله an tambayi auza'i ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaito wannan hadisin yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin istighfarin sai yake yana cewa astaghfirullah astaghfirullah رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن عائشة رضي الله عنها قالت an karɓo daga aisha Allah ya rada ita tana cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته annabi سبحان, sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk da zai mutu yana cewa سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه na'am متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أنس رضي الله عنه قال an karɓo daga anas Allah ya yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa قال الله تعالى يا ابن Allah آدم yana cewa ya kai dan adam إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ya kai dan adam ba za ka taɓa roƙona ba ko ka ƙaunace ni face sai na gafarta maka duk abin da kake tattare da shi na zunubai kuma ba zan damu ba يا ابن آدم ya لو, kai dan adam لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي ya kai dan adam inda a ce zunubanka za su taɓo girgije sannan ka nemi gafara a wajena zan gafarta maka ba zan damu ba يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ya kai dan adam inda a ce za ka zo min da cikin ƙasa na kurakurai sannan ka haɗu da ni ba ka yi shirka da ni da komai ba to ni kuma zan zo maka da cikin ta na gafara رواه الترمذي tirmizi ne ya rawaita وقال حديث حسن kuma ya kyautata hadisi وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga Abdullahi ɗan Umar daga Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, يا معشر النساء Ya ku taron mata, تصدقن وأكثرن من الاستغفار ku yi sadaka kuma ku yawaita istighfari فإني رأيتكن أكثر أهل النار saboda na ga ku ne kuka fi yawa a wuta.
قالت امرأة منهن ما لنا أكثر أهل النار Sai ɗaya daga cikin matan da suke halartar wa'azin Annabi sallallahu Alaihi wasallam ta ce, Me yasa muka fi yawa a cikin wuta?
قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa saboda kuna yawaita tsinuwa kuma kuna butulci a zaman aure ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لي ذي لب منكن ban taɓa ganin masu tawayar hankali da addini waɗanda suka fi rinjayar mai hankali daga cikin ku ba قالت ما نقصان العقل والدين sai take cewa menene tawayar hankali da addinin da muke da shi قال شهادة امرأتين بشهادة رجل وتمكث الأيام لا تصلي sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shaidar mata biyu tana daidai da shaidar mutum ɗaya sannan ɗaya daga cikin ku za ta ɗau kwanaki ba za ta yi sallah ba رواه مسلم muslim ne ya rawaito باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة babin da yake bayani game da abin da Allah ya tanazar wa muminai a aljanna قال الله تعالى Allah yana cewa إن المتقين في جنات وعيون muminai waɗanda suka ji tsoron Allah maɗaukakin sarki to za su kasance a cikin aljannatu da kuma idanuwar ruwa ادخلوها بسلام آمنين za a ce musu ku shiga cikin aminci kuma kuna amintattu ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين Allah yake cewa za mu cire tashin da yake cikin zukatansu za mu zama da su ɗan uwan juna waɗanda babu hassada a cikin zuciyoyinsu suna fuskantar juna akan gadaje.
لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين Babu wata wahala da za ta same su kuma ba za a fitar da su daga aljanna ba.
قال الله تعالى Allah yana cewa يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ya ku bayina ah, babu wani tsoro a kanku yau kuma ba za ku yi baƙin ciki ba.
الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين su ne waɗanda suka yi imani da ayoyinmu kuma suka kasance musulmai masu yi ƙauya ga Allah.
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون Za a ce musu ku shiga aljanna ku da matayenku kuna ababen girmamawa.
يطاف عليهم بصحاف, بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون Za a dinga zagayawa da akusai na zinare da kuma kofuna. A cikin aljanna za a samu duk abin da rai take bukata take sha'awa kuma idanuwa suke jin daɗi. idan suka gani sannan kuma ku za ku dawwama a cikin wannan aljannatu وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون waccan ita ce aljannar da aka gadar muku saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa na alkhairi a duniya لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون kuna da 'ya'yan itatuwa masu yawa daga cikinta za ku dinga ci
وقال تعالى Allah yana cewa إن المتقين في مقام أمين tabbas waɗanda suka ji tsoron Allah suna wata matsaya amintacciya
في جنات وعيون a cikin wasu aljannatu da kuma idanuwa na ruwa يلبسون من سندس واستبرق متقابلين za su dinga ɗaura alhariri wanda yake mai shara-shara da kuma alhariri mai kauri suna fuskantar juna كذلك وزوجناهم بحور عين Allah ya ce kamar yadda kuma kaga haka mun aura musu matan aljanna waɗanda suke da manyan idanuwa
يدعون فيها بكل فاكهة آمنين duk abin da suke so na daga 'ya'yan itatuwa to za su dinga kira a kawo musu kuma suna amintattu
لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم ba su ɗanɗani mutuwa ba in ban da mutuwar farko kuma za a kare su daga azaba ta wuta فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم wannan falala ce daga ubangijinka tabbas wannan rabo ne wanda yake mai girma وقال تعالى Allah yana cewa إن الأبرار لفي نعيم waɗanda suke da nagarta suna cikin ni'ima على الأرائك ينظرون suna kan gadaje suna kallon juna تعرف في وجوههم نظرة النعيم za ka ga alamar ni'ima a fuskokinsu يسقون من رحيق مختوم ana shayar da su daga wata giya wacce aka yimƙe ta
ختامه مسك Ah, murfin giyar ko kuma ƙarshen abin da zai zo idan ka gama giyar shine almiski وفي ذلك فليتنافس المتنافسون saboda wannan waɗanda suke rige-rige sai su ƙoƙari su yi rige ومزاجه من تسنيم abin da aka cakuɗa ita giyar tasnim ne عينا يشرب بها المقربون wani ido ne wanda makusanta suke sha daga shi والآيات في الباب كثيرة معلومة ayoyin da suka zo a wannan babin suna da yawa kuma sanannu ne وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo daga jabir Allah yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون ‘yan aljanna suna cin abinci a gidan aljanna kuma suna shan abin sha amma ba sa yin bahaya ba sa fitar da majina ba sa yin fitsari
ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك كرشح المسك
annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma abincinsu yadda yake kasancewa to yana kasancewa ne kamar eh, abin nan numfashi ma'ana kamar numfashi ko kuma eh, gyatsa da ah, mutum zai yi to kamar gyatsa zai dinga fita abincinsu maimakon a duniya da ake yin bahaya sannan kuma wani zai dinga fita a matsayin kamar gumi wanda yake mai ƙanshi
يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس za a dinga cusa musu eh, tsarkake Allah da kuma girmama shi kamar yadda ake cusa musu eh, abin nan numfashi رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo daga abu huraira Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce قال الله تعالى Allah yana cewa أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر na ta na zauwa bayina managarta abinda ido bai taba gani ba abinda kunne bai taba ji ba abinda bai taba ɗarsuwa ba a zuciyar wani mutum واقرأوا إن شئتم idan kuna so ku karanta wannan aya فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين rai ba ta san abin da aka ɓoye ah, musu ba na daga sanyin ido متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga shi abu huraira allah yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم da Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر farkon jama'ar da za su shiga aljanna za su kasance a sifar wata daren goma sha hudu ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة sannan waɗanda suke bin su za su zama sun fi tauraron da ya fi kowanne tsananin haske a sama لا يبولون ولا يتغوطون ba sa fitsari ba sa ba haya ولا يتفلون ba ولا sa tofar da ينتفقون yawo ba sa fitar da majina أنشاطهم الذهب abin da suke tace kai da shi na zinare ne ورشحهم المسك sannan kuma ƙanshinsu zai zama kamar ƙanshin almiski ومجامرهم الألؤة sannan kuma abin da za su dinga sa shi a matsayin turaren wuta ko kuma turaren ɗaki to zai kasance ne daga wani ice wanda ake ce masa alu'a عود الطيب أزواجهم الحور العين matayensu su ne hurul in wato matayen aljanna masu manyan idanuwa
على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء za su kasance a kan irin halittar mutum ɗaya a daidai surar babansu annabi adam wanda tsawonsa shine zira'i sittin a sama متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وفي رواية للبخاري ومسلم a wata ruwayar ta bukhari da muslim آنيتهم فيها الذهب ورشحهم المسك
a ƙwararransu da zinare sannan ƙanshinsu shi kuma na almiski ne ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقه يرى مخ سوقهما يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن kowanne daga cikinsu yana da mata guda biyu waɗanda za a dinga ganin ɓargon ƙaurinsu daga bayan namansu saboda kyansu لا اختلاف بينهم ولا تباغض babu saɓani a tsakaninsu babu kuma ƙiyayya قلوبهم قلب قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا
zuciyarsu daidai take da zuciyar mutum ɗaya suna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi safe da yamma وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga mugira ɗan shu'uba Allah ya yarda da shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه ما ما أدنى أهل الجنة منزله
annabi Musa ya tambayi ubangijinsa wane ne ya fi ƙasƙancin wajen zama a cikin 'yan aljanna قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai Allah yake cewa da shi shine mutumin da zai zo bayan 'yan aljanna sai shiga aljanna sai a ce da shi ka shiga aljanna sai ce ya Allah me zan samu a aljanna bayan mutane sun riga sun zauna a mazaunansu kuma sun ɗauki abin da za su ɗauka na daga aljanna
فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا sai a ce masa ba za ka yadda ya zama kana da irin mulkin sarki daga cikin sarakunan duniya ba فيقول رضيت ربي sai ya ce ya ubangiji na yadda
فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله فيقول في الخامسة رضيت ربي
sai Allah maɗaukakin sarki ya ce masa to za a baka irinsa da irinsa da irinsa da irinsa a na biyar sai mutumin ya ce ya ubangiji na na yadda فيقول هذا لك وعشرة أمثاله sai Allah ya ce masa to an baka wannan da irinsa su hukuma ولك ما اشتهت نفسك kuma abin da ranka yake so shi ma an baka ولذت عينك da abin da idanka yake jin daɗi da shi فيقول رضيت ربي sai ce ya ubangiji na yadda قال ربي فأعلاهم منزلة قال أولئك الذين أردت غرس أ- أردت قال أولئك الذين أردت
saboda haka sai shi annabi Musa ya tambayi Allah maɗaukakin sarki ya ce to wane ne ya fi kowa girman masauki a aljanna sai Allah maɗaukakin sarki ya ce am.
أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر
Allah maɗaukakin sarki sai ya ce waɗannan su ne waɗanda na yi nufi Allah maɗaukakin sarki ya ce na shuka na dasa girmansu da karamarsu da hannuna kuma na rufe na rufe ta saboda haka babu wani ido da ya taɓa gani balle wani kunne da ya taɓa ji sannan kuma bai taɓa ɗarsuwa ba a zuciyar wani mutum رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo daga abdullahi dan mas'ud yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا دخولا الجنة tabbas ni na san na ƙarshen wanda zai fito daga wuta da kuma na ƙarshen wanda zai shiga aljanna
رجلا يخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة wani mutum ne wanda zai fito daga wuta da jan ciki sai Allah madaukakin sarki ya ce masa je ka ka shiga aljanna فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيقول يا رب وجدتها ملأى saboda haka sai ya tafi aljanna sai ya ga kamar ta cika sai ya dawo ya ce ya ubangiji na same ta a ciki
فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة sai Allah ya ce masa ka je ka shiga aljanna فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى sai ya sake zuwa aljanna sai ya je ya dudduba sai ya same ta ta cika sai ya ce ya ubangiji na same ta a cike فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة sai Allah ya ce masa ka je ka shiga aljanna فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها saboda irin duniya da kwatankwacinta su goma duka naka ne za a baka a cikin aljanna أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا فيقول أتسخر بي وأن أو تضحك بي وأنت الملك sai mutumin ya ce ya Allah yanzu za ka min izgili ne ko kuma za ka yi min dariya ne alhalin kuma kai ne sarki
قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه فكان يقول ذلك أدنى أهل الجنة منزلة yake cewa na ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi dariya har sai da haƙoransa suka fito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan shine mafi ƙanƙancin masauki a cikin 'yan aljanna متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu musa al'ashari yake cewa annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا mumini yana da wata shema a aljanna wacce aka yi ta da wani lu'ulu'u guda ɗaya wanda yake da ah, ƙofofi a jikinsa tsawon lu'ulu'un ya kai ah, mil sittin
للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا mumini yana da wasu iyalai a cikin wannan lu'ulu'un wacce yake wa- wa- wa- waɗanda yake zagayawa a tsakaninsu amma sashinsu baya ganin sashi متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu sa'idin al-khudri Allah ya yarda da shi yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مئة سنة ما يقطعها Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin aljanna akwai wata bishiya wacce mahayin doki mai sauri zai yi tafiyar shekara ɗari kuma bai kai ƙarshenta ba.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وروياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال An karɓo kuma wannan ruwayar daga wajen Bukhari da Muslim daga ruwaya Abu Hurairah yana cewa.
قال يسير الراكب في ظلها مئة سنة لا يقطعها mahayi zai yi tafiya ta tsawon shekara ɗari a inuwarta amma ba zai je ta ba.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال An karɓo daga shi Abu Huraira daga Annabi sallallahu Alaihi wasallam yana cewa, إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم An karɓo daga Abu Sa'id al-Khudri daga Annabi sallallahu Alaihi wasallam yake cewa, ‘yan aljanna suna ganin waɗanda suke a ɗakuna a saman su kamar yadda kuke ganin tauraro mai tsananin haske wanda yake a sararin samaniya tun daga mahudar rana ko kuma mafaɗatta saboda fifikon da yake tsakaninsu.
قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم Sai sahabbai suke cewa ya manzan Allah waɗancan masaukai ne na annabawa babu wanda yake samun waɗancan masaukan sai su?
قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين Annabi sallallahu Alaihi wasallam yake cewa a'a ba na annabawa ne ba kawai, na rantse da wanda raina yake a hannunsa har mutanen da suka yi imani da Allah kuma suka gaskata manzanni za su iya samun waɗannan masaukai.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga Abu Hurairah daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب gwargwadon gurin da za ka iya ajiye baka idan aka baka aljanna to ya fi abin da rana ta fito a kansa ko kuma ta faɗi.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga Anas Allah yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة a cikin aljanna akwai wata kasuwa da suke zuwa duk ranar juma'a فتهب ريح الشمال فتحصو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا sai wata iska ta taso daga hagu sai ta turbiɗe fuskarsu da kuma kayansu amma kuma wannan iskar da ta taso sai ta ƙara musu kyau فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا sai su koma wajen iyalansu a lokacin sun ƙara kyau da kuma nagarta da abin nan annashuwa فيقول لهم أهلوهم sai iyalansu su ce musu والله لقد ازددتم حسنا وجمالا wallahi kun ƙara haske da kuma kyau فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا sai su ce wallahi kuma kun ƙara haske da kyau رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga sahal ɗan sa'ad Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء ‘yan aljanna za su dinga ganin juna a ɗakunan da suke kamar yadda kuke ganin tauraro a sama.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعنه رضي الله عنه قال شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى ثم قال في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر An karɓo daga Sa'ad bin Sa'ad yake cewa na halarci wani majalisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta aljanna a cikinsa. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama siffanta aljanna sai yake cewa a cikin aljanna akwai abin da ido bai gani ba, kunne bai ji ba, kuma bai ma ɗarsu a cikin zuciyar wani mutum ba.
ثم قرأ فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar wato haƙurƙuran suna nisa daga guraren kwanciya suna roƙon ubangijinsu suna masu tsoron Allah suna kuma masu kwaɗayin rahamarsa kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su Allah ya ci gaba da cewa rai ba ta san abin da aka ɓoye musu ba na daga sanyin ido sakamakon abin da suke aikatawa رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu sa'id da abu huraira allah yarda da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تحيوا ولا تموتوا أبدا idan yan aljanna suka shiga aljanna to wani mai shela zai yi shela ya ce musu tabbas ku za ku rayu a cikin aljanna kuma ba za ku mutu ba har abada وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا tabbas ku za ku zama kuna cikin ƙoshin lafiya ba za ku yi ciwo ba har abada وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا kuma ku tabbas za ku zauna a samari ba za ku taɓa tsufa ba har abada وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا kuma tabbas ku za ku zama cikin ni'ima wani baƙin ciki ba zai taɓa samun ku ba ko yanke ƙauna رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira allah yarda da shi yake cewa manzo allah kira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce
إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى
"Ah, mafi ƙasan gurin zaman ɗayanku a cikin aljanna shine ya ce masa ka yi buri
فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت sai ya yi buri ya yi buri sai a ce masa shin ka yi buri فيقول نعم sai ya ce eh na yi buri فيقو في فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه sai ya ce masa to tabbas kana da abin da kai buri da kuma kwatankwacinsa رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga abu sa'id al-khudri daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة Allah yana cewa da yan aljanna ya ku yan aljanna فيقولون لبيك ربنا وسعديك sai su ce muna amsa kiranka ya ubangiji والخير في يديك alkhairi gaba ɗaya a hannunka yake فيقول هل رضيتم sai Allah ya ce musu kun yadda فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك ya za a yi ba za mu yadda ba gashi ka ba mu abin da baka ba wa wani daga cikin halittunka ba فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك bana ba ku sama da haka ba in ji Allah فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك sai su ce menene ya fi wannan girma فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا na halatta muku yarda ta ba za taɓa yin fushi da ku ba har abada متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال an karɓo daga jami'in ɗan Abdullahi Allah yarda da shi yake cewa كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kalli wata a lokacin yana daren goma sha hudu
وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته tabbas za ku ga ubangijinku ido da ido kamar yadda kuke ganin wannan watan ba za ku yi turereniya ba wajen ganinsa متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga suhaib allah ya yarda da shi yake cewa mazala tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى idan 'yan aljanna suka shiga aljanna sai allah maɗaukaki ya ce تريدون شيئا أزيدكم kuna so na ƙara muku wani abu فيقولون ألم تبيض وجوهنا sai su ce ba ka faranta ah, fuskokinmu ba ألم تدخلنا الجنة ba ka shigar da mu aljanna ba وتنجينا وتنجينا وتنجنا من النار ba ka tseratar da mu daga wuta ba فيكشف الحجاب فما أوطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم sai Allah ya yi musu hijabi sai ya zama babu wani abu da aka ba su fiye da kallo zuwa ubangijinsu رواه مسلم musulun ne ya rawaito قال الله تعالى Allah yana cewa إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki na gari ubangijinsu yana shiryar da su da imaninsu ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinsu a aljannatu na ni'ima دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام addu'arsu a cikinta shine suna cewa tsarki ya tabbata gare ka ya Allah sannan kuma gaisuwarsu ita ce aminci وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ƙarshen addu'arsu shine godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shirye da mu zuwa ga wannan ba mu kasance za mu shirya ba in banda Allah ya shirye da mu اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف رحمه الله malam yake cewa imamun nawawi فرغت منه يوم الاثنين رابع شهر رمضان سنة سبعين وستمائة بدمشق na gama wallafa wannan littafin ranar hudu ga watan ramadan shekara ta ɗari shida da saba'in a damaska godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki wanda ya nuna mana kammala wannan littafin lafiya muna roƙon allah ya sanya albarka a cikin wannan karatun ya kuma haɗa mu a wasu littattafan kafin lokacin da za mu sake haɗuwa nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh